بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله على سيدنا وعلى آله أكبر انقداره العظيم نعم
النقطة الثانية nukuda ta biyu a cikin wato sakamakon masu riko da kunya أن الحياء cewa kunya زينة للأفعال ai ado ce a ayyuka
ففي الحديث a cikin ayyuka ko نعم duk aikin da zaka yi ne da kunya to abin zai zama ado ne zaka ji daɗi mai kyau ne zinatun ne na'am ففي الحديث ya zo cikin hadisi أنس رضي الله عنه daga anas hadimin cikin gida Allah ya ƙara ya gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال shi hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ما كان الحياء في شيء ما كان البوش في شيء إلا شانه na ما كان الحياء في شيء إلا زانه alfasha bai kasance cikin wani abu ba sai ya bata shi kunya kuma bata kasance cikin wani abu ba sai ta kawata abin ko me inda aka yi kunya to za ka ga abin ya yi kyau magana ce in aka yi kunya wani aiki ne aka yi kunya to amma yin alfasha to shi rashin kunya kenan duk abin da aka yi rashin kunya a harka sai abin sai wannan rashin kunya ta bata abin wannan yana daga cikin falalar riko da kunya
وشانه shana hudun nan آبه sai ya aibata shi من شين min min shainu daga daga ɓaci
وزانه zanahu kuma أي صار زينة له sai ya saƙa ado da ƙyale-ƙyale ga abun ya ƙawata shi kenan الثالثة na fassara hadisin ne suka fassara na uku kuwa وما زاد الحياء صاحبه إلا خيرا al- a ce kunya baya ƙara wa ma'abocinsa komai sai alkhairi وما أعطاه إلا راحة وسلامة kuma kunya baya ba mai yin ta komai sai hutu da kuma kubuta za ka ji daɗi zuciyarka ba ka da wahala kuma za ka kubuta duk abin da za a inda ya kai kunya aka zo ko kame za a yi Allah sai ya kubutar da kai don mai kunya Allah ba zai sa ya ji kunya ba na أقل مؤادوه na kaɗan ne masu ƙinsa وكسر, وكسر مسافوه masu kuma sansa da masu son hulɗa da shi su yi yawa saboda kunya alheri ne
وسهلت عليه الأمور الصعاب lamura masu wahala tana yin sauƙi game jin kunya ولا نتله القلوب الغضاب zukata masu tauri kuma tana yin taushi ga mutum mai jin kunya والله تعالى يحب الحي الحليم Allah yana son mutum mai jin kunya kuma mai juriya Allah ka so mu Mhm.
الرابعة ta hudu
ومن كسر من الله حياء wanda kunyarsa ta yawaita da- daga Allah
انقبضت نفسه عن مهاجرته بالإسيان mai kunya dan Allah kunyarsa ta yawaita dan Allah to shikenan sai in kabarat nafsuhul sai zuciyarsa ta yankwane ta kame عن مهاجرته بالإسيان daga kauracewarsa daga barin sabon Allah ba shi ba sabo tunda dai yana yin kunya dan Allah kuma kunyarsa daga Allah
إذا علمه معه في كل مكان domin ilmuhu ilm yayi sani sanin Allah yana tare da shi a inda ji yake فمن أصابه wanda kudi ya saba wa Allah فقد هاجره ya ƙaurace masa ya ƙaurace wa zancen Allah da sanin Allah kenan Allah na tare da ni ko a ina nake yana ji na yana gani na to kaga zai yi wuya wanda yake da wannan aƙida da wannan yaƙinin ya je ya saba Allah to amma idan mutum ba kunya zai je ya saba Allah ya aikata abin da ya ga dama wannan faralar da wannan ilimin ya ƙaurace masa na'am ثم مهما أفشى معصيته في الخلق sannan ko da yaushe ma'asiyarsa ta fa- ta fa- ta yaɗu cikin halitta فعلا وقولا ga ta nan a aikace kuma a faɗi فقد أعظم المهاجرة wannan ya girmama wa wato ƙauracewa Allah da sanin kama- ma'iyyar Allah tare da shi ƙauracewa Allah da ƙauracewa wato s- tarayya da Allah ya girmama tunda har dai sabansa da barnarsa ta bazu ta girmamu kowa ya sani baya jin kunya baya damuwa kuma
izman la yastahi minan nasi don lahi don duk wanda bai damu ba ya barna ta saban Allah gaban mutane baya jin kunyar mutane to lalle wannan baya jin kunyar Allah wanda duk baya jin kunyar mutane to baya jin kunyar Allah
wa man istahaya min rabbih wanda ko yake jin kunya daga ubangijinsa wajadahu rabbuhu haythu amarahu ubangijinsa zai same shi inda ya umarce shi shine shine kunyar Allah abin da yace kai sai ya same ka anan
waftaqadahu haythu nahahu zai hana zai zai zai rasa shi kuma inda ya hane shi wanza jara anil qaba'i kuma zai tsarci daga barin bunan abubuwa masu muni da Allah ya hana inna Allah ya umarce ka inda kana kunya Allah sai a ganka nan inna Allah ya hana ka ba Allah ma ba zai ganka a can ba sai Allah ya neme ka ya rasa ka a can saboda kana kuma duk munanan munanan aiki zai tsartu ya bar su saboda mi saboda kunyar Allah
qultu ne na ce alhamdulillahi wahidil kahhar alhamdulillah wa aslafna al kalama fi hadha al babi yan uwa hakika mun koro mun shuɗar da zance a cikin wannan babi fi khamsati fusulin a cikin fasula biyar akan kunya hawla al hayat fasali babi ɗaya ne fasali biyar mun koro zance mun shuɗar da zance akan kunya maudu'i bayan maudu'i maudu'i bayan maudu'i duk akan kunya a cikin fasali biyar
wa qad halalna fi kulli faslin min tilka al fusuli hakika mun rairaye mun tsefe cikin wan- kowane fasali daga waɗannan fasalulluka shay'an yasiran ala al hayat abu ɗan ƙanƙani ɗan kaɗan a cikin kunya fa in ta'ammala al mar'a al muslima al aqila idan almar'ul musulmu mutum musulmi al'aƙilu mai hankali in ya lura yudriku a cikin abubuwan da muka faɗa a wannan fusulu guda biyar ɗin zai riska wa yufhamu waya famu kuma zai fahimta anna daba al hayat cewa ɗabi'ar kunya yusabbibu yana sabbaba لكل من تهلا به ga نيل duk السلامة ga wannan والنجاة.
ga duk wannan yayi wato ya- ya- da wannan ya ka- ya kawata da shi yana sababa masa samun kubuta da samun nailus salamati Na'am.
wannan jati samun zaman lafiya duniya da lahira da samun kubuta daga barin fadawa garari والنجاة da samun najahi والفلاح الدنيا والآخرة da kuma rabauta duniya da lahira والأخذ بالحياء riko da kunya يكون حياة سعيدة yana kasancewa ra- mai riko da kunya wal akhizu ko mai ri- wal akhizu bil والأخذ haya'i بالحياء mai riko da kunya a sha'anin rayuwarsa يكون حياته حياة سعيدة rayuwarsa tana kasancewa rayuwa ta arziki مليئة بالخيرات mai والبركات mai cike da alhairu da albarkatu النور الإسلامي المحمدي da kuma haske na musulunci haske na annabi muhammadu sallallahu in dai mutum zai yi kunya to zai cika da waɗannan abubuwan zai samu wato rayuwa sa'idiya zai samu rayuwa wacce take ta kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya sannan zai samu albarkatu da alkhairu babu yankewa a rayuwarsa sannan zai samu cika da haske na musulunci hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu الله ذلك Allah ka arzuta mu wannan منه وكرمه da albarka da baiwarsa da karamcinsa Allah ya mana haka وجاه حبيبه ونبيه albarkacin annabinsa masoyinsa
سيدنا محمد صلى الله عليه sayyidina Muhammad وسلم.
sallallahu alaihi wasallama ذلك saboda haka ne yan uwa ألقيت لي إخ- إخواني المسلمين na na ألقيت إلى إخواني المسلمين na jefa zuwa yan uwana musulmi maza والمسلمات da yan uwana musulmi mata نصائح nasihohi عند اختيار أمين الحياة domin mutum yayin zaɓin abokin rayuwa من كلا الجانبين daga ɓangarori biyu mace da namiji na ba da shawara na jefo nasiha yadda mutum zai zaɓi abokiyar rayuwa ita ma na ba ta nasiha yadda za ta zaɓi abokin rayuwa
falin rajuli ga mutum namiji an ya hatara imra'atan ya zaɓi mace yuridu an ya tazawwaja biha da yake nufin ya yi aure da ita zati haya'in kuna ji fa samari za ta haya in ma abociyar kunya wa hiya kadhalika yajibu alaiha ita ma aka yawo jaba gare ta da take nufin yin aure an ta hatara ta yi zaɓe ta zaɓi wa tantakhiba ta saka ta saka ƙuri'a ita na ƙara Eh, in ta zaɓa mata ta jefa mata dangwala الرجل الذي يريد أن يتزوج بها ta zaɓi mutumin da take nufi namiji da take so ta yi aure da- da- da shi ذا هياء ma'abocin kunya لينال منهما الخيرات والبركات domin kowanne daga cikinsu liyanala kullun akwai kullu liyanala kullun min humal khair dan kowanne daga cikinsu su bibiyan ya samu alkhairu da albarkatu macen ta samu alkhairi ta samu albarkatu in ta auri miji mai kunya mai mutunci dan uwa wanda ya zama ita ta zama shi dangi an zama ɗaya shi ma in ya tashi aure ya auro mai kunya mai mutunci dama daga gida ta koya shikenan ka samu yar uwa ka samu kuma dangi shikenan nasara ta samu ko Mhm.
ويجد في نفسه السكينة shi ma da ita zai samu nutsuwa a cikin zuciyarsa in ya samu mace mai kunya والهدوء da da والطمأنينة nutsuwa ita ma kuma za ta samu sakinatu da hudu'atu da dumaninatu in ta samu miji mai kunya alhamdulillah fasal sai ya cika Allah ƙara na mu daren Allah ba mu ganewa alhamdulillah alhamdulillah
tambayoyi na to bismillah da lokaci ko
kusan wannan daga bamai ne ya turo sako na ya daga rashin lafiya amin ya ce matarsa ce ta haihu to yana da mata guda biyu sai ke cewa to ta kafin ta yi tsarki ya zai iya tarewa a wajen ɗaya matar tasa kafin wacce ta samu sarki saboda kamar ba zai iya jure rashin tarewa a wajen ɗaya ba saboda ita wannan nan sun da haihuwa eh ai dama haka ne wannan kaga kowa koma ka san haka ake ma a ƙasa kana da mata biyu ta ɗaya ta haihu ai ɗaya jego take Eh, ta zaman ta kawai ka linga leƙa ta sannu a ruwan zafi kai kuma kana gurin ɗayar ko ai haka ne dama eh tun da ita ai tana cikin wani hali na lalura da ba za a je mata ba ko lafiya ta ƙalau tana cikin jini waccan kuma mai tsarki ce mata sun san wannan ma saboda in ita ma ce ta haihu ta san ita ma haka za a batta din a je wajen waccan don haka waccan da ta haihu haka za ka batta har sai wannan ta yi tsarki ta yi lafiya komai normal kuma sai a ci gaba da yadda ake rayuwa haka zai yi na'am shi kuma wanda yake cewa yana neman shawarar shehi ya ya dan jefa kansa cikin damuwa ne da abin ya zai mai masa matsala ya je ya je ya bi wata karuwa kuma suka yi lalata ashe ta yi bidiyo bai s- bai sani ba to kuma daga baya bayan sun rabu da ita kamar sun bata sai ya zamto sai ta turo masa bidiyo ga baki ɗaya ta whatsapp ya gan shi ga baki ɗayansa to shi ne take ɗaga masa hankali cewa za ta fitar da bidiyo da sauransu to shi ne
ke ganin ya ya zai yi shi ne ke neman shawara shi ma zai iya bibiyarta da makirci wajen ganin ya kare mutuncinsa a ai ba a makirci a rama da makirci nan duk su makirai ne ai wannan babu wani abu sai dai kawai haƙuri sai dai ya addu'a kawai ya nemi gafara Allah kuma ya nemi Allah ya satarta ni yadda za ta yi kaga ba tsoron Allah kenan Eh, rashin kunya ɗin da muka gama karatu ita ce dan da da kunya ba zai je abin da ya yi ba mace ba taka ba Mm, ita ta yake karuwa ce sana'ar ta ce to ai kai kaga ba ba- ai ba a karuwe na da akwai gidajen karuwai maza ne to sai a ce kai ma ai sana'a ka ce ba wani abu amma a ɓoye kake zuwa kai babu kyau babu wata hanya illa ya haƙuri in ta tona mutuncinsa dama zubabbe ne kawai amma dai babu wanda za a komawa sai Allah ko an yi kirki ko ba a yi kirki ba ga Allah ake komawa wannan matsala ta su sai dai ya koma ga Allah ya ta addu'a Allah ubangiji ya sanya da zai yi ya danne lamarin ya hana ta yin bayyanar da ɓarnar don dama Allah la yuhibbullahu al-jahara bisu'i eh ita kuma ta ji tsoron Allah in ma ta bayyana ai hadda ita kuma dukkanin musibar hadda ita saboda haka ina ganin kawai addu'a zai ta tayi Allah ya satarta shi shi kuma Allah mai amsa addu'a ne in Allah ya taimake shi sai waya ta ta a sace ko ta bata shikenan Eh, za ta iya rikon wannan ya zama wata hanya ta ta cutarsa ta ce sai ya bata kuɗi ko sai ya bata kaza sai ya bata kaza ko ta tona da ya jinkirin turo mata ta ce to za fa ta saki kaga ya shiga uku Allah ka kiyaye ba abu mai daɗi sai bin Allah ba abu mara daɗi sai saba wa Allah in dai za a saba wa Allah sai an yi nadama sai an shiga waiwai yanzu shi wannan bai da nutsuwa kakab a rayuwarsa da ya'ya da abokai da kai musu family yaran ka su zo su gani ka gani ah, ka cuce su Allah ya kiyaye da Allah ya daina Allah ya sa wannan ya zama shine wato wa'azi a gare shi Mm.
wannan kuma take cewa da kara shi lafiya muna amfana da karatuttuka sosai ta ce shi dan Allah me matsayin dan abin da muke yi na dan rage kudin cefane da na- da muke yi dan adashin dan gashin gata da dan toshe wasu ababe da ba a rasa ba na rayuwa Ah, to ku gaya wa mijin mana ai sai a sanar ba komai inda ya sani ya yadda in bai sani ba ne dai bai kamata ba a mutunce bai dace ba in ba ki kara wa mijinki kudin cefa ne ba don me isa za ki rage masa bai kamata ba idan dubu ɗaya ke baki ko dubu biyu kin san ɗari takwas ko dubu ɗaya da ɗari takwas da ɗari biyar tana isa mai gida kuɗin nan da ake bayarwa fa ina jin daɗi domin ga shi abin da yake isa na girki kuma kaga komai yana wadata abin da yake raguwa kuma gashi amma ina so ka yi min izini zan shiga adashi in dan tara dan wani abu na nan gaba in mai mutunci ne zai ce bismillah ai ba komai idan yake yadda kuma fa kuma baya bata kyautar sai ta haƙura dole ne nata ne in yi ce bai yadda ba fa wani yana ce dubu biyu yake barawa ce fa ne to ashe dubu ɗaya da ɗari biyar ne za ta dinga adashin ɗari biyar ya ce a bai yadda ba ai ban sani ba ba ni kuɗi na daga yau dubu ɗaya da ɗari biyar zan dinga baki ya yi kake ci haram duk wanda ya ci haram jikin da aka ci haram tsoka ɗaya ta fito a jikin annabi ya ce duk jikin ya cancanci shiga wuta akan me me dashin zai miki an gaya miki dashi a dashi albarka ne in kin yi a dashin me zaki karshen ta yi zaki a yi ta rigima an cinye miki daukan farko wata an yi rigima an cinye daukan farko ta ce ta haƙura a bata na biyun na biyun ma an cinye ba kyau duk inda haram take a kauce mata duk inda wani abu zai zama haramun a kauce maka ko ɗiban abincin gidan miji mace ta bayar ba in dai ba in dai babu in dai ba izininsa to shi zai samu ladan ita kuma ta samu zunubi amma ta sanar mai gida ina so ina so ka bani kaza zan yi kaza na am shikenan bismillah wasu masu kyan kai ne wani ma kina cewa za ki dinga ɗaukan adashi kuɗin nan yana raguwa zan dinga sa ɗari biyar biyar zai yi daɗi ya yi murna ya yi murmushi ya ce to zan dinga ƙara miki biyar kullum ki dinga sa goma dubu ɗaya wani zai iya amma fa sai an tona a gani kasan su maza wasu 'yan baƙin ciki ne in ji mata gaskiya wallahi wasu mata za ka ga suna fama da mazan wanda za ka ga baya so ba ta ta riƙe kuɗi ko kaɗan kuma ba haka ba ne Allah ya ba mu dacewa
wannan kuma take cewa muna so shi yi jan hankali da maza masu hana mu zumunci da 'yan uwanmu na kusa su hana mu zuwa suna ko biki ba tare da wani dalili ba
to fita da yawo ai ba shine zumunci wanda abin da ya kama da ya kama za a je da a bari a je cikin mutunci idan kaga mutum yana yawan hana matarsa ta fita akwai abin da yake tsoro ne wani in ta je gidan ko ta tafi gidan sada zumuncin za a ya mutsa mata hankali masu hasada zamanta da mijin duk dangin ba haka ba ne sai wannan Allah ya tsare to mutum ya san matarsa ta je ta dawo ta fara zumbura zumbura tana fushi da shi tana ta kakkau da kai ya mata magana tana wani shan kamshi bayan ba haka suka rabu ba dan Allah gobe ya kuma barin ta fita shi ya fi kowa zumunci gida na zaune lafiya ko ai abin da ake fama da shi kenan in dai mutum ba haka ba ne matarka za ta dawo lafiya ta dawo gida ta daɗa sanka domin ta je zumunci ta ji girman miji kuma ta daɗa sanin labarin kai mutumin kirki ne ta dawo gida ka daɗa ganin soyayya a wannan bai kamata ba ka barta ta ce amma ba kullum fa ta tafi gidan suna ba gidan kusa da gidan kusa da can gidan su babanta an haihu za ta je kusa da can gidan su mamanta a ai wannan shiriri ta ne dai abu muhimmi ne da ya shafi zumunci da ya shafi yan uwantaka an mataka mai hankali ce komai ma sai ta je ai da ita ka amince ka nutsu da ita baka da matsala ba za a samu matsalar ya mutsa muku zama ba ko a daɗa janyo abin da zai kawo wani abin da zai kawar da soyayya don wata fitar matsala ce to kawai dai mutum da yana da mata a wannan zamani ya tabbatar da ya rike zuciyar ta wajen soyayya kada yi sakaci ya ba da kafa ɗan ya shiga sannan kuma ya ta addu'a dan ma ka hana ta fita wai baya ba ta zan ba tana da waya ba kan ka hana ta fitan nan aka buga waya aka fara zira ta fa kana dawo an ka ta burtse maka sai ka ɗauka mata je ta dawo saboda ka gaskiya mata yawan fitan nan su rage dai ba da zumunci na lallai ba ko kuma in namiji ya ainihin aminta shi sama shari'a ta ba mu dama a karanta musu kayan ado an ce bace in ta samu kaya da yawa kala-kala in dai ba ta Allah ba wacce ta samu raino mai kyau daga miji da iyaye yawan kaya ma da take da shi zai dinga kawatar da ita ta fita yaushe za ta fita ta yi ado to kaga macen da ba ta yi maka ado a gida ai za ta yi ado ta fita ne dan a gani to in tana da kaya da yawa tana da kaya kala kala kala ta daga wannan ta ga ba ta sa wannan ba wannan rabanta da sawa to ta ta sa maka ka gani mana dan me za ta dinga kokarin neman fita dan haka suke ta fita dan kawai ta yi ado ta fita shine kawai Allah ya ba mu dacewa الحمد لله والله والله أعلم